الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم muna lahadi yammaci daga cikin wata ramadan wadda ya yi da goma sha tara ga wata ramadan da jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu insha Allah ta'ala wannan yammaci mai albarka kuma wannan masallaci mai albarka za mu ci gaba da karatun alkur'ani kamar yadda aka saba muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya samu dace za mu karanta aya ta uku a cikin suratul ma'ida za mu tashi kan wannan aya din ko kuma kusa da karshen aya muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموهوبة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما أكلتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يجد الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متكالف فمن اضطر في مخنصة غير متكالف
Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya mai albarka ya gaya wa mutane al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dabbobin da ya haramta musu shi da kuma waɗanda ya halatta musu shi da kuma waɗanda dabbobi ne wanda sun halatta a shi amma in an yanka da kuma dabbobi ne wanda sun halatta a shi amma larura ta hana ba za a ci ba saboda dalilai wadai sun mutu ta hanyar shakewa ko ta hanyar an doke su ko ta hanyar sun fado daga wani guri ko sun fada wani guri ko kuma yan uwansu sun soke su hakanan dabbobin da dabbobin daji masu farauta suka farauce su kamar kura da kare ko zaki ko damisa suka ci suka rage duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a ciki matukar ba a yanka su ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a yi amfani da abubuwa na tamfa gano sa'a da abin da ake ganowa da shi a jahiliya duka Allah ya ce fasikanci fita daga sa'a gare shi sannan sai Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina al-yawma ya'isa allazina kafaru min dini yau ku sani cewa waɗanda suka kafirce sun cire tsammanin faduwar addinin ana sun cire tsammanin cewa za su ci nasara daga addini Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala takhshaw daga kar ku ji tsoron wa khshawun ku ji tsoro na Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na tabbatar da cikan ni'ima ta gare wa rabitu lakum al-islam dinan sannan kuma na yarda muku musulunci ya zama addini babu wani addini koma bayan musulunci daga zuwan musulunci musamman a ranar da aka yi da wada yawon hajjin akbar ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya saukar da komai na ƙarshe game da addinin musulunci malamai suka ce wannan aya lokacin da ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta wata biyu da kwana ashirin kawai ya kare a duniya don Allah tabaraka wata'ala ke tabbatar da cikin komai Allah tabaraka wata'ala ya bayyana sannan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yayi kuka lokacin da wannan aya ta sauka aka ce me yake sa ka kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace ya Rasulullah ina kuka ne saboda an ce addinin musulunci ya cika kuma duk abin da aka ce ya cika to zai fara raguwa ne in an ce abu ya cika shi kenan zai fara raguwa menene ragon addinin musulunci shine wahayi yana tsokowa zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zai ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyo hijira ya shigo Madina Madina ta yi haske amma ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace ba mu gama gunne shi ba sai da muka rena kanmu domin kuma lokacin ya fara tsamani daga rasuwarsa ma sun kafin a ɗauke shi a fara samun safani wasu suka ce za a binne shi a nan wasu suka ce a kai shi ɗakin kaba a binne wasu suka ce a kai shi bakiya a binne tun daga na fara samun safani saboda rashin sa duk abin da aka yi safani da an dawo gare shi ke bayyana abin da yake shi ne na gaskiya in bai sani ba take wahayi yake zuwa gare shi amma lokacin da aka ce baya nan a doron ƙasa to babu wani wanda zai zo a yi wa wahayi ko kuma aya ta ko daga sama yasa ummu ayman albaraka fil habashiyya wacce ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take masa rawa take kuma renonsa domin ita tana daga cikin abun da baban sai bar masa gado tana daga cikin kuyanga sunanta albaraka alhabashiyya ita ma tana daga cikin mutanen habasha ummu ayman radiyallahu ta'ala anha Allah ya shayar ita ruwa daga sama lokacin da ta ini tana azumi tayi hijira tana shigowa madina ta shigo da azumi haka tana tafiya kamar za ta faɗi an rasa ruwa sai ga ruwa ya shigo daga saman sinfoki saboda samawa Allah ta baraka wa ta'ala ya yace ka haka lokacin da al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauko sannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu ma sun kai masa ziyara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kai ziyara gare ta har yayi bacci a ɗakin ta a matsayin tuna kamar uwa wacce ta yi masa reno annabi sallallahu alaihi wa abubakar da umar sun je da suka same ta suna magana ta fage da kuka suke cewa suke ce mata ya umma aiman ya kike kuka ba manzon Allah wurin Allah ya ci masa alkhairi ba kace dan dai ba ina kuka don manzon Allah rashin su ko wani abu a in kida ulwahi wahayi ya yanke da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa haka lokacin da ayan cikin ko Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi kuka wani daga cikin Yahudawa yake cewa aya a cikin Alqur'ani cikin shafin da mu ne aka saukar mana da wannan aya din da mu riki ranar saukan ta'idan mu rika yin idi muna biki a wannan rana Umar ya ce wata aya ce yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan wannan aya Umar dan Khattab yace masa radiyallahu ta'ala anhu to ai wannan aya na san lokacin da ta sauka kuma na san a cikin ma wani yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta sauka kuma ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta sauka wannan aya ta sauka ne a ranar Arafa yawmul hajj al-akbar kuma sannan ta sauka ne ranar Juma'a kuma ta sauka ne lokacin da manzon Allah yake hajjin banfana kuma lokacin da ya yi gudubar banfana saboda haka wannan aya ta sauka a manya-manyan ranakun musulunci haka mun san cewa ranakun da wannan ayan ta soka Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su ranaku ne masu daraja na iri muhimmai a gurin musulunci haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa wa radiyu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci ya zama shine addini shine addinin kowane annabi kuma da ya zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda zai zaɓi yin wani addini ba musulunci ba Allah ya ce ba za a karɓa ba ba za a karɓi abin da yi ba kuma ranar lahira yana daga cikin shafafu wanda suke asarar rayuwa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mamane qurra da ya kirga waɗancan abubuwa da yake ba su halatta a shi ba yake famane kurra wanda ya bukatu zuwa ga cin abinci saboda yunwa fi mahmasashi cikin tsananin yunwa daga jin kalmar ma fi mahmasashi mah hurufin isra'ila masuwa hurufin isra'ila saboda ka aka kawo hurufin isra'ila guda biyu aka raba tsakanin fi mahmasashi ma'ana daga jin yunwan ta kai makura ba zai famane tsura fi ju'in ba fi ju'in saukin faɗa ne famane tsura fi ju'in wani ya yi sauki to daga na ke nuna ba ordinary yunwa ma'ana ba yunwa kawai kai tsaye wacce aka saba da ita mutum ya je anguwa ko kuma yana cikin tafiya sai dan ji yunwa ya nemi abinci ya ci ba irin wannan yunwa Allah ya famane tsura wanda ya buƙaci zuwa ga abinci fi masfatu cikin makura wajen yunwa sai da malamai suka ce ba zai iya rayuwa bayan wannan lokacin ba wasu malamai suka ce yana tafiya yana fasuwa saboda tsananin yunwa wasu malamai suka ce ya kwanta kawai ya kasa tashi wasu malamai suka ce in ya tsaya baya iya tsayuwa sai ya kwanta ko ya zauna to wannan saboda yunwa ba to wannan ya kai mahmasa kenan saura mutuwa bayan ta shin dai ya samu abinci ya ci a wannan lokacin ba to zai halaka shine ya kai mahmasa ya wuce yunwa shine Allah ta famanin kurra wanda aka bukatar da shi yake makura cikin bukata fi masmasati ya kai karshe cikin yunwa ghaira mutajamidin li ismi ba wanda yake ne cutanya da zunubi ba ba wanda dama manufarsa zunubi ne don ya cinushe ba Allah ce Allah tabaraka wa ta'ala ce in dai ya kai makura ne wajen yunwa wannan shi zai iya zuwa ya ci ɗaya daga cikin wanda abubuwan gaba ɗayan su da aka kirga musamman wacce ta shaƙe wuyanta ta mutu ma'ana mushen dabba idan ya ga mushen dabba zai iya ko ya ga an yi farauta bai san ma wanda ya yi farauta ba sai ganki gashi na mushe ne ya fashi zai iya ci ko kuma sai ya ga saniya ko kuma ko kuma wata dabban zai iya yiwa ko kuma barewa ko makamantansu ta faɗi ta mutu ko kuma ya ga wani tsuntsu wanda yake ya faɗi ya mutu a cikin jeji yana cikin wannan halin zai dauka ko ya gasa ko ya dafa wanda ya rage nasa ko ya danye duka ya halatta gare shi so ya danye halal ne in yana so ya gasa halal ne in yana so ya dafa halal ne ya halatta gare shi a wannan lokacin Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai to shin idan ya zo ya ci zai guje saboda jejin yana da faɗi ya ce kar a gaba ma ya sake gida yunwa malamai sun yi sabani a nan wasu malamai suka ce ba zai guje ba inda ya riga ya ɗan iya cinsa kawai ya ci to shi kenan a iya haka zai tsaya wasu malamai suka ce shi zai iya ƙoshi ko ba zai ƙoshi ba wasu malamai suka ce ba shi zai yi sai ya cika cikinsa ba a'a kawai zai ci ne na iya kauda wannan da ya ɗan ji ƙarfi sai da zai motsa ya tafi suka ce kawai jigina ƙarawa a kan haka suka ce ya haramta gari wasu kuma suka ce a zai ke cikin cikinsa har sai ya ƙunshi amma ya ɗiba a jaka ya tafi da shi ya haramta gari wasu suka ce a zai iya ɗiba na iya wannan faɗin jeri da ya zo ƙarshe zai fita daga jeri zai zubar da wannan abin da ke a jakansa don haka in wannan halin ne fa inna allaha ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne rahimun mai jin da Allah ya yasalu na kama za ku illa lahu
يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنزلنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
wannan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi ya ce ya Rasulullah ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wai wane abinci ne ya kamata mu ci muna nan muna zagayawa cikin mu ga ahlul kitab mu ma ga munan sannan ga dabbobi ga kuma abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyanawa za mu ci ko mu bari Dakar wani irin abinci ne ya kamata mu ci? Ka gaya mana wane da wane da wane a ci, wane da wane da wane kar a ci. Ko abu kaza da abu kaza da abu kaza a ci, abu kaza da abu kaza da abu kaza kar a ci. Yana son a ayyana masa menene abu kaza da abu kaza da za a ci. Wasu malamai kuma suka ce a shi farauta ne ya yi don haka yake so a gaya masa. Ya yi farauta ya tura dabbansa karensa wacce ya kware wajen farauta sai je ya kamo da ya kamo kuma ya zo kafin ya zo a shekarun ya yi wa wannan dabban illa dabbar da ya kamo ta biyu wacce ya farauto ta saboda haka sai ta zama to ta mutu sai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wai shin wannan ya halatta za a ci as-sam'ani kenan shin za a ya halatta za a ci shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya Allah ce ya shalu na suna tambayin ma za ku hilla lahum a wata kirawa ma za a halla lahum menene Allah ya halatta musu suna tambayin ka ma za ku hilla lahum menene aka halatta musu kun ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uhilla lakum tayyiban an halatta musu duk wani abu mai daɗi wanda kuka san cewa halal ne kuma ranku yana jin daɗi a wasu fassarar malamai cewa تستلذ به آه عند الأكل أو تستلذ به عند الأكل أنا جن جاشي لوكة عند أجل كم ونم أبو كما إلى لدكين أبو عند الله تبارك وتعالى يحلك وانا الله تبارك وتعالى يحلك أبو وسوى لما يكون كثير أحس لكم الطيبات الله تبارك وتعالى إلى شيوا أن هذا الشام كذبك دعنا أن أبو الذبائح su ne dabbobi da aka yanka wanda suka halarta a ci kuma an yanka su ko dai farauta aka yi aka kawo muku kuka yanka kuka ci ko kuma abun da dama dabbobi ne wanda su na gida kuka kama kuka yanka kuka ci wannan ya halarta gare wasu malamai suka ce a tsayi ba duk abun da mutane suka san cewa ya abu ne abinci ne na halal wanda Allah ya ce a shi to wannan su ne daga cikin fayi ba ne. Saba'i su ne duk wasu abinci ko dabbobi ko nama wanda Allah ya haramta a shi wannan sunan su saba'i. Saboda akwai illoli a addinance, akwai illoli a lafiyance, akwai illoli a cikin tsafta wajen cin ko rashin cin su alade su zaki su kura su kare da sauransu duk wannan akwai illoli ga lafiyar mutane wajen shirku akwai illoli kuma a addini za ka Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta su ga mutane waɗanda kuma suka halarta ga mutane waɗannan mutane sun san su sannan kuma akwai daɗi cikin amfani da su za ka dukan su a tsayi ba ne idan an ce yanka waɗanda aka duk dabbobi da aka yanka ne a nan ya kamata mutane su koyi yanka kuma ana cewa bismillahi ne in za a yanka sannan yanka tsuntsu ya fi yanka rago ko dabba wahala misali yanka kaza ya fi yanka rago wahala kaza ta yanku ta tabbata ta yanku a ci ta fi wahala a kan yanka rago kuma ya fi wahala a kan yanka saniya saniya ko rago idan mutum ya zo yanka sun yana da wuka mai kaifi da zaran ya zo kawai ya fasa inda ya ɗauki yake kunnen kawai ya fasa wuyan shi kashin kan za su tafi cikin kawai sai yanki amma kaza kafin mutum yanka ta bayan shi da abin da tsakiyar wuyarta akwai jijiyoyi biyu a gefe da gefe wani in mutum bai an kara ba wajen yanke su su zai iya yanke kayin kaza sannan in bai an kara ba zai ga kawai ya fasa tsakiyar wuyar su biyu ya zuwa ya kan iya barin wannan jijiya da wannan jijiya ko kuma ya bar ɗaya ya yanka ɗaya in bai yanke wannan jijiyoyin ba fa to an ci muke ba a tunawa ba yawa wajen yanka kaza mutane ba sa lura da wannan in mutum yana yanka kaza ba yankan tsakiya ne kawai shi kenan ya wadatar ba sai ya karkata wukan ya zo gefen wuyan kazan akwai ɗan tsirin jijiya ta sama anan sannan sai ya karkata ya tafi da kazan wuyan abin hannu wukan hannunsa ya tafi da ita ƙasa ya duba wuyan kazan ta ƙasa akwai ɗan jijiya hannun ta ƙasa ne sannan ya yanke shi ba a tsince wannan jijiyar da hannu mutum ya zo ya kama da hannu ya tsinke kuma wuyan tsinkwa ne in mutum ya zo yanka shi da wuka ya tabbatar ya aje shi akan doron kashin wuya wanda ya yanka ina iya yanke shi da wuka sannan ya karkato kallon ya yanke wukan abu nan wacce zai shi kama da ka sun yawa daga cikin masu yanka kaza suna barin ta mushe ana ci Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne a kula wajen yanka kaza ba kamar yanka rago ba amma in rago ne daga zaran an ajiye wuka kawai a kan tsakiyar wuyarsa karar kawai daga mutum ya haka shi ka ne shi yanka shi babu wannan tsirarin jijiyoyi irin na kaza saboda haka sai an tabbatar an tsinke wa imin jijiyoyin a jikin kaza sannan da suke zama tayan kujan kuwa wanda ya dace a shi don haka koyon yanka kaza yana da muhimmanci za ka yi nisa kullum kaza ba yankawa amma kuma saboda haka asali ba su ne alzaba'i haka nan baru nan zo yanka baru shi ma yana da wayannan ƙananan bibiya a kwanu da wani nan da sun kai sun kai nan suke da wayannan matsala ba kamar dabbobi waɗanda suke raguna da tumaki ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul uhilla lakum at-tayyibat at-tayyibat ko dai zaman to dukkan dabbobin da aka yanka cikin dabbobin da suka halatta ake sannan sai Allah ce wa ma allamtu min al-jawarih mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah Allah madaukakin sarki yace sannan ya halatta gare ku an san wannan sahabi da ta fito anan cewa ya halatta gare ku kin duk abun da aljawarih masu farauta dabbobin farauta su ne aljawarih suka kamo muku dukkan dabbobin farauta wanda suke suka kamo misali in mutum ya yi farauta a yamuna ya koyar da kare ne ya koya masa farauta to in ya je ya kamo ya kawo masa wannan zai ci in ya ambaci bismillah lokacin da ya aika karen to ko dabbar ta mutu in dai karen da ya ci komai daga cikin zama in ya ci wani abu wannan ya zama to karen dama kan sai kama sai da ya ƙoshe kawo amma dukkanin da aka masa training aka masa horo na farauta to baya cin komai in ya kama gurin mai shi ke kira ko baya ba wa kowa sai gurin mai shi to in ya je garin kamawa wasu malamai suka ce sai inda duka wajen bugan wannan abu na ne ya sa wannan abun da aka farauta din ya mutu shine za a yi amma in ya gansa ya yi ko ya yaki wani guri na makasa a jikin wancan dabban da yake farauta suna ganin ba za a ci ba amma jumhurin malaman suka ce za a ci don ka idan ya kamo shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma allamtu min aljawari da abun da kuka sanar na aljawari da kobin farauta ko tsuntsu misali in mutum ya kama nukiya ko shirwa ko shirwa ya yi mata horo ta iya farauta sai da za ta je ta kamo wani tsuntsu daban wanda ake farautar ya halatta a ciki wannan hikima in ka kamo shi sai ya mutu garin kamawa shi ma za a ci in dai an yi bismillah kamar yadda zamu gani a cikin aya da insha Allah mukallidina kuna masu koya musu farauta me yasa aka ce mukallidina aka kawo shi da sigan kalbun mukallidina din daga kalbun ne ma'ana kare to mukallidina ma'ana kuna masu koya musu harkan farauta ana nufin an kawo sigar kare ne malamai suka ce saboda mafi yawa an fi a mu'amala da kare wajen yin farauta ba a kamo zaki a rinka yin farauta da shi ba a kamo jarika a rinka yin farauta ne yawanci ana koya wa kare ne za ki karshen ta sai fara farauta wanda ya koyar da shi za ku wani mutum da ya kiwata zaki kullum yana abunan yana kawo masa ali yana komai ranar a ji zaki yana jin yunwa mutumin ya zo yana kokarin zai samo abinci ya reka ya ga zakin kuruwa ga shi cewa yana cikin jeji amma kafin ya ankara zakin ya kama wuyansa ya kuma buka karatan jeji ya shigo da mutum to da haka kawai ya kame ya danke abuna tsakanin kafaɗarsa da wuyansa sai da ya shige wannan guri to da haka ba a iya kwace wannan mutumin jikin zakin ba sai ba mutumin ya mutu sannan aka turo hukuma suka zo suka rinka harbin zaki da bindiga sai da suka kashe shi murus bayan ya mutu ya jima a mace da na tuna aka shiga ka ɗauko gawar wannan mutum na gawa. Ka zo da kiwon zaki da yamma. Saboda haka ba za a kamo zaki a yi farauta ne. Ba a kamo zaki a yi farauta ne. A iya farauta ne saboda ya ci ƙarfin mutane. Sannan ba a kamo damuka a yi farauta ne saboda ya ci ƙarfin mutane. Amma in mutum ya san zai iya ya halatta gare shi ya kamo zaki ya koya masa. Ya san zai iya haka kuma damuka to amma sai aka ce malamai suka ce Allah ya ce mukallidina ne suna masu koyar da karen farauta din aka yi amfani da kalmar kare kalbun saboda da shi aka fi yawan yi da shi aka fi yawan yi shi ne Allah ce to allimuna kunna mimma allamakum Allah waɗanda kuke sanar da su daga abun da Allah ya sanar da su na jabarbarun iya kamo abun da za su kamo na farauta sannan su gane cewa in an ce kaza su tafi kenan sun gani ko ba su gani ba in aka nusar da su gurin za su iya tafiya ta gurin su rinka bincike wannan shi ne mukallifi na tuhallimu na hunna mimma allama kuma ya na ce fakulu mimma amsakna alaikum to wa'innan kam ku ci kai tsaye mimma amsakna alaikum daga abin da suka kamo musu ko da abin ya mutu واذكروا اسم الله عليه sannan ku ambaci sunan Allah a kanka. Malamai suka ce, Allah ya ce, ku ci daga abun da an suka kamo musu, sannan sai yake wasu kurusman lahi ali, ku ambaci sunan Allah a kanka. Ma'ana kenan sai sun kamo sun kawo ne za a yi bismillah ko kuma tun kafin su kamo su kawo su. Malamai jumhurin malamai su tabbatar da cewa a'a, tun lokacin da mutum zai aika ne, kawai idan yau mutum zai tura karen sai ta bismillah ma'anar bismillah ta yankan abin da karen zai kamo ni idan ya kamo ya zo dare to nan wacce bismillah ba ta isar ba in ya kawo abin dare sai an kake bismillah an yanka amma in bai kawo abin dare ba to wacce bismillah ta yi haka nan in mutum ya hango barewa ko wani abu zai harbe ta da kibiya sai ta bismillah ya sake kibiya to in kibiyan ta same ta sai ta mutu kafin ya zo to wannan bismillah ta zama ta yanka amma in abin da kiriyan shi sa ne ka ya zo kuma ya samu abin da ya yi wata bismillah ta harfi su zai sa shi bismillah yin kariya. Ka kullum ma zuki amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo ku suka kamo muku wasu mallahi alaikum ku ambaci sunan Allah a kansa. Shi ne haka nan kuma in za a yanka abu za ce bismillah sai a yanka. Duk wani abun da aka ce bismillah aka yanka ya zama halal. sai dai in murtaki ne da yanka wannan bai zama halal haka nan mai bautan gumaka wadda aka iso masa da addini yake ya bari shi ma bai zama halal sai dai wasu malamai suka ce in dai ba haka nan mutum amma idan ahlul kitab suka ce bismillah ko da koya musu aka yi a lokacin suka yanka to shi kenan hakuru za ku haka nan musulmi wanda ke musulmi ne yace bismillah ya yanka abu ya halatta ba ko da kuna da bambanci wajen fahimta da kai da shi kai fahimtar ka daban saboda haka kungiyar ka daban da kungiyar ka amma kai ce bismillah ya yanka sunan Allah yake fa kulu bima zukira rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in dai da gaske kuke ku ne da sun imani da ayoyin alkur'ani a ce ba su zuwa ce ya kama malamai suka ce in gari akwai musulmai aka kawo maka nama musulmai ne suka kawo ma nama to kuskure ne ma ka ce yankan waye idan musulmai ne suka kama nama ka ce waye yanka wannan kuskure ne saboda haka kana tuhumar musulunci kenan kuma kana magana da kana musayyan ayar Allah Allah ce fa kulu mimma zukira ya ce mimma zakartum isma Allah alaihi da ya ce fa kulu mimma zakartum isma Allah alaihi ko ci daga abin da kuka ambata ku kuka ambaci sunan Allah a kansa da in mutum ya ga dama zai ce kungiyar su dama ita ce tsantsar ne gaskiya to zai iya fakewa da wannan wannan ke kamar sai Allah ya ce mimma zukira daga abin da aka ambata aka ambaci sunan Allah a kanka to duk wanda yake bismillah ya yanka in dai ya ji da yanka to shi kenan ya halalta amma idan mutum ya halalta haram ko kuma ya yi rija aka ce masa wannan abu rija ne mai da yana nan a kansa ko kuma ya isi da wani abu ya ce ya ci kalmar Allah sannan ya zo ya aka ce masa ba haka bane sannan ya yanka wannan ko ya yi bismillah ba za a ci yankan za ka murtaddi ko ya yi bismillah ba a cin yankansa wanda yake ganin mawutar Allah tabaraka ta'ala cikin wani hukunci yake ganin na zamani shi yafi wannan aka zo aka ce masa wannan ba hankali ne abin da kake ciki ga hukuncin sa addinin musulunci yace a a shi yana kan wannan shi dan zamani ne yana da abun da yake sabo wancan abun da Allah ya yi hukunci aure kan abu ne tsohon yayi ne su ba su amfani da babari suna amfani ne da wasu abubuwa wanda yake na sabi da sabuwar shari'a da wane ne in mutum ya yi itikadin wannan shi ma in ya yanka ko ya ce bismillah ba za a ci saboda yana yana da wata aqida ta tunani akwai wani abu da ya bi ayar Allah ko kuma akwai wani abu da ya bi shari'ar Allah ko kuma yana tunanin kuskure a cikin shari'ar Allah ko yana tunanin kuskure cikin abin da Allah ya zartar wannan sunansa murtaddi in dai wa'azi ya je ba saboda haka in ya yanka shi ma ba za a yi ko da ya ce bismillah ko sau nawa ya faɗi bismillah amma mutum kawai mutumin kwarai yana sallansa yana azuminsa yana komai amma dai yana da kuskuren fahimta da kai amma bai saba da ka'ida ta tauhidi ko ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani bisa ilimi ba wannan yin bismillah yan kaza ce saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace fakulu mimma amsakna alaykum wa zkuru isma Allah alaykum وأنبتي سنة ألا إلا فأيته واتقوا الله ألا يكون قرآن الله إن الله سريع الحساب كل قرآن الله تفهم أن الله يجري أمره كرفتي أظن دبقي بسم الله أكبر كرف ما أيه بسم الله فزوك في مدام بسم الله أما إلا تنبيع في سورة الأنعام وما لكم ألا تأخذوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليه إذا ما صليتم إليه me zai hana ku me ya hana ku cin abu da aka ambaci sunan Allah a kansa alhali Allah ya bayyana muku dalla dalla abin da ya haramta muku za ka yi an ce bismi lillahi aka yanka abu za a yi in ka duba za ka ga hadisai da yawa ibnu kafir ya kawo amma a karkashin wa'annan ayoyi na suratul an'am za ka cikin abin da ya halatta wa'annan abubuwa din da zarar an yi bismillah shi kana kawai sai yi abin da ake ce shine mutum ya yi bismillah ya yanka niyyar yanka mutum ya kan yi niyya take duk lokacin da aka ce masa zo ka yanka sai ya yi niyya a wannan lokacin ba sai mutum ya ce nawaitu zabahi bismillahi ba a lokacin yanka mutum ya ce nawaitu zabahi bismillahi wannan bid'a ne duk wata niyya da za a yi ta lokacin ibada wannan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake bid'a ne haka jumhurin malamai suke kawai misali mutum ya zo sallah sai nawaitu salatil asri faradun wannan bidiya bidiya ne kawai idan mutum ya zo anniya mahallu halkan gurin yin niyya shi ne zuciya mutum zai Allahu akbar tare da kabbaran harama din nan a ra'ayin jihur yana gwamawa tare da niyya a zuciyarsa Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam yanzu sai Allahu akbar na riga na yi a zuciyarsa yanzu zan yi sallallahu amma nawaitu salati kaza fardun ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya ce wani yayi yace wannan bid'a ce ai na ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mutane wannan saboda haka in mutum inda kawai ake niyya da baki shine kawai misali a wurin aikin haji ko aikin umra wurin aikin umra ko aikin haji nan kan mutum zai ce labbaika umratan ko labbaika hajjan ko labbaika allahumma عمرة ولبيك اللهم حجا ولبيك عمرة وحجا ولبيك اللهم عمرة وحجا wannan kam shi kuma in ba ka yi da baki ba kai a zuciya ka yi bidiya ko da ka shirya musulunci kawai koyi da abin da manzo ya yi sallallahu alaihi wasallam in ka sako naka sai a ce ai na ka samu in ba a san inda ka samu ba to ka ci kilo sabon abu sabon abu kuma manzon Allah ya ba da ka'ida man ahdatha fi amrina hadha ma laysa bihi fa huwa rajul to da ka duk alkhairi ya taru cikin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk alkhairi ya taru cikin koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a gane aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma sai an je gurin malamai ya manzon Allah yayi kaza kai sahabbai suna tambayar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake dariya har dariya fa ya yake dariya yana dariya ya dakata wani sa'i yana dakatawa a hankali amma jifa jifa sosai amma yana yawan murmushi yakan yi murmushi hatta ta buna wajiba har abunan tura nan kafaran su Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake idan yana tafiya yana tafiya yana sun so yadda idanuwansa ba ta gidiyo yake ya kalli can ya kalli can ya kalli can ba sannan kuma in yana tafiya kawai kare ya inda ya sa a gaba haka yake tafiya sannan tafiyarsa ya sauri ya fi yawa ya fi yawan yin sauri don wani sa'i ma in yana sauri sahabbai sai da gudu gudu suke kamo shi sauri ya fi yawa suka ce tafiyar manzon Allah kamar yana gangarowa kamar mutum ya rinka gangara in kana in kana gangarowa kan wani ba ai zaka yi sai kana yau kanka biyu ba ka tafiyar da take shi ko akan doron ka samu yawa Salatin sallallahu alaihi wa sallam yaya yake sa riga yana sa riga ne sannan ya fito da dama kafin ya fito da hagu. Bayan ya fito da kayansa. Ya yake sa kakanni ya mai yake sawa duk lokacin da zai sa kakanni. In ya zo shuɗewa hagu yake shuɗewa duk lokacin da zai fito. Ya yake aswaki in ya zo aswaki gefen dama yake farawa da bakinsa. In ya yi yau sai rinka tuwa rinka tuwa rinka tuwa. Wani sa'in yakan fara da tsakiya idan ya fara da tsakiya sai ya yi dama sai ya rinka yin dama ya rinka yin dama sannan tukuna ya dawo ya rinka yin hagu. Wani duka sahabbai sun koya ne don su yi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai irin yadda manzon Allah yi kana da lada saboda haka musulmi rayuwarsa gaba ɗayanta tana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ne ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ba za ka zo wani ya koya ma yadda za ka yi kaza ba har wani sirri ya zama su wani ne zai koya ba wani basire ko wani a ɗan duniya ko wani wanda kamar ma za a iya ce masa shashasha wanda bai san ma rayuwar duniya sosai ba shi ne yanzu zai koya maka yadda za ka yi a rayuwarka wani za ka samu wani mutum ya san bai san menene ba addini ba balle ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta rubutu saboda haka wani ba da hanyar rayuwa wai sai magasin da wani ya rubuta zai gama ganinsa wai shekara ta dubu kaza ya rayu saboda haka wannan mutumin ya san duniya yana daga cikin da suka san duniya sosai yana da dangunjin ka a daki saboda haka sai rubuta wannan tsarin rayuwa ka sai kana neman tsarin rayuwa samu nobel kaza ƙarya ne in dai tsarin rayuwa kake nema da adal da nutsuwa da kwanciyar hankali samu zabil ma'ad fi hadi khairil lana samu zabil ma'ad fi hadi fi hadi khairil ibad in ka samu zazu ba za ka gani ibnu kayyim rahimahullahu ta'ala ya rubuta manzon Allah ya kasance yin abun nan dinsa kaza ne rawanin sa in ya nada yana saki shi je ya gangara zuwa bayan kaza in ya zai yi kaza kaza ne in zai yi kaza kana min hadi kaza yana daga cikin shiriyarsa yin kaza kana min hadi duk haka ne tabi rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda kai musulmi baka da wata rayuwa da dauki sanin yaya manzon Allah ya rayu ya yake kasuwanci ya yake cewa a yi masa ya yake a yi kaza ya yake a bar kaza ya yi alwara ya yi sallah ya yi sarki ya yi duk wannan ya yi manzon Allah ya shirya kai da sabu hatta wankan janaba sai da matan su karawaito akwai hadisin maimuna radiyallahu ta'ala anha wanda yake koyar da wankan janaba akwai hadisin ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yake koyar da wankan janaba akwai hadisin ta wanda yake koyar da tsayi da abun salatu abun layl qiyamul layl akwai hadisi Allah ibn Abbas wanda ke koyar da kiyamun lai akwai hadisi wanda ke tabbatar da yaya manzon Allah yake a halin tafiya akwai hadisi wanda ke tabbatar da sakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana sa safa ka taba tambayar malaman yaya sa safa yake me hukuncin sa yaya hukuncin sa da kofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba tambayar malaman ko kai kullum kawai komai ka kana yin sare abin da kaga dama ya sa takalmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa takalmi sauki in ya sa ko kuma za a yi siyasi ko ko kuma bai sa ba amma ya halatta a sa to ya kamata a sa shi in ana sanyi ka sa shi menene hukuncin sa in kana halin tafiya kai bayan gida menene hukuncin duk wannan mutane ba sani ko ba a shirya a sani ba ko mutum yana da jikin kawai zai mutu zai hada shi kenan. wani ya mutu an dauka an kai wani ya mutu an dauka an kai shi kenan a zuwa ya zama mun gwaji a tashi mutum yana cikin bala'i ba cikin Allah kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala bai bar komai ba sai bai bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai bai bayyana ba wattaqullaha ku tsoron Allah cikin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ku yi abun da ya dace ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abun da za ku inna Allah sari'ul hisab lalle Allah tabaraka wa ta'ala sari'ul hisab ne gaggawan hisabi yana gaggawan hisabi Allah tabaraka wa ta'ala in ya tashi hisabi lokaci guda zai gaba za a yi misalin al'ummomi gaba ɗaya da mutane tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe a rana guda. Allah ta baraka ta'ala baya da abunan nawa cikin abun da ya sa gaba. Kuma cikin sauƙi komai kawai tattattar ake gama wani. Allah ta aliyu ma ukilla da kuma tsayi ba.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مؤمنين غير مسافحين ولا متكئين أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
الله تبارك وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات malamai suka ce Allah ya sake maimaita abun da ya faɗa a baya ya ce kun uhilla da kuma tsayiban ka gaya musu cewa an halatta muku daɗa ɗan abubuwa suka ce sai Allah ya sake maimaitawa saboda ne saboda ya ƙara siyar da mu'minai daɗi su kuma ƙara samun nutsuwa su kuma ƙara samun kwanciyar hankali cikin abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta musu Allah ce al-yawma yau ina ku sani uhilla lakum at-tayyibat daga yau an halarta muku duk wani abun da kuka san cewa ranku yana daɗi in kuna shi kuma yana da cikin abubuwan da dama halal ko kuma daga yau an halarta muku duk wani abun da kuka yanka daga cikin dabbobin da ya kamata ku yanka ku yi amfani da su sannan wa ta'amul ladina utul kitaba hislun lakum abincin ahlul kitab shi ma ya halatta gare ku su ne yahudu da kiristoci waɗannan abincinsu ya halatta gare ku ma'ana zaba'i hakun in ji malaman tafsiri abin da suka yanka ya halatta gare ku malaman suka ce yanzu ba kiriste wanda yake cewa isa allah maryam allah allah allah salisu talata za a iya cin yankanka aka ce to allah tabaraka wa ta'ala ya suka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin sura abin ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أوجن أولي الله تبارك وتعالى لا يحرم المشركين wannan ayar kuma ita ce ta bayan sauka akan ayar suratul baqara domin surar gaba ɗayan ta wannan surar ita a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suke sauka to don haka duk abin da ya biyo yana tasirin abun da Allah ta baraka wata ala ya umumin sa ne a wasu gurare. Don ka suka ce, abincin alil kitab ya halatta gare shi ne idan sun yi yanka matukar mutum ahalul kitab ne yana kula da addininsa amma ba musulunci yake yi ba. Abin da yake kawai shi ne yana abuna ibada ta kiristanci sannan kuma coci yake zuwa. amma malamai suka ce to in ya ambaci Allah ne ya yanka ko kuma in ya ce Isa ya ambaci Isa ya yanka ko kuma yahudu ya ambaci uzairu ya yanka za a ci daga cikin sahabbai ubayy ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace ai inda Allah yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat bayan ya riga ya san ya san sirrin ya san abin da suke yi ya san su mushrikai ne ya san ba sa bauta masa amma yake mana al-yawma uhilla lakum at-tayyibat yace inda Kirista zai ambaci Isa ya yanka Uzairu zai abuna Yahudu zai ambaci Uzairu ya yanka ubayy ibn ka'ab yace shi kan bai radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin qurra'u sahaba gurin yayi shiru fa ana mawaki yau ba yau ba abun ya zama abun nan ma'ana wani sa'i to abun da aka ce Allah ya ce magana ta kare yadda kake kyaman abu ya ce Allah ya ce magana ta kare ba ana nufin dole ka je ka ci bane amma ka san cewa halal ne ka gane ba an ce ka shi ka je ka ci naman da ke so cikin ka amma ka san cewa halal ne haka ne sai dai ga wanda kirista yanka ga wanda musulmi yanka wanne ya ce ya kamata ka zaɓi wanda musulmi yanka amma babu sai wanda kirista yanka kai ko akwai ya halatta za ka iya cin wanda kirista yanka wannan ya halatta ba wai ana umarni ba ne ba mutane su gane bambancin halalci da umarni in aka ce maka je kaka yi kaza wanda ya zama umarni amma aka ce maka abu kaza ya halatta gare ka ma'ana duk da kake so za ka yi amfani da amma ba dole bane sai ka yi amfani da shi in ka ce kai kam kana kyama ba za ka yi amfani da shi shi na kamun wataƙila za ka iya zama kawai kai kana da tunda da shi kirista ne bai musulunta ba kai kana kyaman ka ci abu da yanka wannan ya rage naka amma ka sani cewa halal ne kai ka ce ba za ka ci ba wannan ya rage naka amma in ka wani yana ci karka tume shi karka tsangwame shi Allah ne nassin alqur'ani al-yawma uhilla lakum tayyibat kuma ya wani ayan ta sauka a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yawma uhilla lakum tayyibat a yau daga yau din nan an halarta muku dukkan daranan abubuwa sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum bai ma ce yake al-yawma uhilla lakum tayyibat a yau an halatta muku dadanan abubuwa da zai iya kawai wa ta'amun da zai na usul kitaba haka nan abincin waɗanda suke ahlul kitab kuma an halatta muku wanda illan bayan ya isa amma sai sake maimaitawa don ya san cewa abun da ba mai imani wa ta'amun da zai na usul kitaba kullun lahu abincin ma'abuta littafi su ne malaman tafsir suka ce isra'iliyat su ne yan banu isra'ila su ne yahudu da nasara wasu malaman suka ce annasraniyun kiristoci masu addinin kiristanci wal yahudiyun da masu addinin yahudanci yahudu da nasara su ne waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ta'amukum hillul lam abincin ku kuma ya halatta gare su mana za ku iya yanka musu su ci za ku iya in kun yanka ku ba su ci ko ku sayar musu in sun zo sayan naman da kuka yanka a kasuwa za ku iya sayar musu in sun zo cin naman da kuke so ku ba su ci za ku iya siyar da su malaman su ce to amma duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala ya'kul ta'amaka illa mu'minun illa shaqi wato kar wani wanda zai ci abincin ka sai kai kar ka bar wani ya ci abincin ka sai ka ci wanda yake mukmini wanda ake tsammanin imani da tare da shi suka ce duk da haka in ya zo cin abincin ka kaga cewa za ka iya baki inda ahlul kitab malamai suka ce abun da yasa ahlul kitab alqur'ani Allah tabaraka wata'ala ya musu mu'amala daban da mushrikai an kira mushrikai mushrikai amma ahlul kitab Allah ya kira su ahlul kitab tare da cewa sun ce Allah guda uku a cikin akwai masu firi Allah uku, abin da su cewa Isa Allah, abin da su cewa Isa ɗan Allah babu shirkan da sun sani. Amma Allah ya kira mushrikai da sunan mushrikai sai ya kira ahlul kitab da sunan ahlul kitab bai haɗa su a cikin kalmar mushrikan ce. Kawai misali, lam yakuni allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin. Mun fakina hatta sai ka min ahlil kitabi sannan sai ka wal mushrikin. Ya kira ahlul kitab daban sannan ya kira mushrikai daban. suka ce wannan yake nuna Allah ya bambance mushrikai ya yi mu'amala wa ahlul kitab mu'amala ta daban don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum فنسأل هذا والمنصرات من المؤمنات والمنصرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذي أخلاق ما تنصر التي والمنصرات من المؤمنات دو كاممو الأتفاق ما لم تسير سكتي كاممو ونباطا كاشنش من المؤمنات لجسد المؤمنين والمنصرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم da kuma kamammu daga cikin ahalin kitab suna ne yahudu da nasara kiristoci da yahudawa amma wannan bayani in ka zama ta alayin Allah ke gobe za mu ci gaba da in Allah ta'ala ya san muna raye gobe za mu fassara wannan aya din da bayanan da malamai suke gwargwadon iya abin da ya tsawo da gare mu in sha Allah ta'ala akwai sharuɗa cikin auren kirista meke amma dai akwai halarci cikin in bukata ta taso akan haka akwai kuma bayanan sahabbai da kuma bayanan malamai cikin haka akwai daga cikin sahabbai da ke ganin su kam a su suna ganin bai dace a aure kirista ba musamman a lokacin da musulmai suke nan kamar yadda Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ba amma dai duk bayanai ne kan Allah ta'ala in Allah samu na rayu gobe za mu kawo shi gwargwadon yadda ya samu ka gari mu Allah ta'ala ai muna fata Allah ya taimake mu Thank you.
kafin karanta tambayoyi akwai sanarwa wannan littafi ne da aka kawo a nan karaba akwai shi wanda yake magana a kan mutuwa ko bezi na wanda muhammad kuma da ya yi kuma ya rubuta akwai littafi yana da matuƙar muhimmanci musamman ga matasa da suke fata wasu halaye suna ɗaukar cewa shi sai tambaya da sauransu wannan ya ce malami ne ido na yana ciwo sai na yi amfani da kwalli da dare bayan na tashi da safe da rai kashi sai na ga kwalli da ke malam wannan zai iya baka min kwalli
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا بايع ما تعلمي، duk wani kwalli ko maganin ciwon ido wanda aka sa shi kafin alfijir ya ke sannan sai aka yi ɗanɗanonsa ko da a makogoro bayan da rana kenan ko aka yi kaki sai aka ji shi a cikin yawu ya fito wacce abin da aka yi kaki wannan duka bai ɓata azumi ba haka nan idan mutum ya sa kwalli sannan kuma sai ga ya sa ne tun da daddare sannan sai ga alaman baki-bakinsa shi ma wannan bai ɓata azumi ba Allah wa ta'ala a Mace tana balaga malamai jumhurin malamai ko kuma malamai da yawa kamar yadda shekul islam ibn taymiya suka ce tana balaga kawai da ta da jinin al'ada kuma suna ganin su za su iya ganin jinin al'ada a kowane lokaci ƙarancin shekaru bai hana daga jinin al'ada kuma duk jinin da mace ta gani kawai shi a fahimtar ta tare da tashin malamai suna ganin cewa al'ada sai dai malamai da yawa sun bambanta cewa yawanci mace tana balaga ne yawanci tana a shekara goma sha biyu zuwa sha uku ya yi sama domin tana yin al'ada a wannan lokaci tana iya yin al'ada tana yar shekara goma sha biyu ko ‘yar shekara goma sha uku ko ‘yar shekara sha hudu ya dai sama tana iya balaga a wannan lokaci daga zaran kuma ta balaga shi ne shari'ar musulunci ya haukanta sannan sauran alamomi kuma banda al'ada wannan al'ada shi ne mafi girman alama na balaga amma sauran alamomi na nuna cewa balaga ya zo mata akwai irin shi gashi hamata kamar yadda shi ma ɗan ɗan namiji haka haka nan gashin gaba kamar yadda shi ma ɗa namiji haka da canjawan murya kamar yadda shi ma ɗa namiji haka sannan da abunan a jikin mace akwai karuwan wasu bangarori na halittanta wanda za ta karu ta waɗannan bangarori wannan yana tabbatar da alaman balagar abunan balagar saboda to amma mafi girma shi ne fitowar jinin al'ada idan jinin al'ada ya fito ga yanis tana shekara sha biyu ya yi sama ko sha uku ko sha hudu wannan kawai ta balaga wannan shi ne dukkan malaman sun yi itifaki a kan tashin malaman kuma sun tafi kanta ko da shekara tara ta ce in dai jinin al'ada ya zo mata shi kenan za ta iya abu nan ta zama ta balaga akwai a ƙasashe da wani misali akwai wani a Sri Lanka wani ɗan Sri Lanka da muka yi makaranta tare ita mun ana samun ɗan shekara tara da yawa a kasan Sri Lanka wanda sun abu nan sun balaga ƴan mata wani ya danganta da irin jikin da mutum yake da shi da kuma irin wasu iya ko nau'in abinci da mutum yake Allah ta'ala
bayan mun tafi sai da kare da tashi daga bayan dai aka kira su a waya suka dawo suka sake yanka da kare da ne da wata ita kare
ai shi ne abin da ake mana cewa ba a yanka kaza sau da yawa ana kuskure wajen yanka kaza mutane da yawa ana kuskure wajen yanka kaza matuƙar mutum da ya zo da wuka misali in wannan kamar shi ne wuyan kaza in mutum ya yanka haka to sai ya zo da wukan kuma sama a nan jijiyan take kuma sai ya tafi da wukan kasa zai iya ɗan karkato da kayi ya tafi da wukan kasa a nan ɗaya jijiyan take yawanci ko da ba ta tashi ba kaga ta sha wahala kuma sannan wanda suka cikin sun yi in ma in dai an bar wa'annan jijiyoyi an kashe ta da kalfi sannan kuma wannan amma wancan zakaran Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa kila da sauran rayuwar suka je suka abu ne ba su yanka shi yanzu ko suna koyi yanka ne kawai wanda duk abun da za a yi na ibada ya kamata a koye shi duk abun da za a yi na ibada ya kamata a koye shi yawanci al'adar musulun shi ne ba ma koyan ayyuka na ibada ko wasu abubuwa da musulunci ya umarni da su sai mu rinka yin su yadda muka ga an tashi anan amma ba mu fi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda yana rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon wahayi har zuwa ƙarshe amma yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullah koya min addu'an da zan yi a cikin sujjada koya min kaza yaya kaza koya min kaza saboda ne addini sai ka koya a koya maka kaza a aikace kawai shi kaza yaya kaza abu kaza shi kenan za ka iya koya mutum alwala lokaci guda koya masa alwala da ruwa da abuta da sauransu ko ƴaƴanka ko matanka koya musu alwala matanka ka shiga matsayi da suka koya musu wanka a aikace yadda ake yin wankan ibada su sani ka koya wa mutum sallah mahaifiyarka za ka iya koya masa sallah za ka iya ganin kai aka haifa ka girma ka abu da ka iya gano kurakure cikin sallar mahaifiya in kai mata gyara sai ta gyara wani ta yi ba kan ba cewa kuskure bane ina tuna mahaifiya ta kafin ka rasu da taki bayan da wani lokaci can muka yi sallah a amma kafin ka rasu da taki na ji wani da kan yi ta ga yaya sallah ɗin ban san ba wanda kan ta zo da su a sauran mata taki a duniya babu wanda ya sani a wannan lokaci sai sai ya ce a nan akwai gyara in ka da ita ai bacin kana yin wannan kuskure din ba to da ka ta gyara wata gidan an yi sa alhamdulillah saboda haka kowaye karka jami ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko abuna ɗanka rahimahullah rahimahullah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya rahama kabarinka da sauran mahaifan mutane baki saboda haka yanka zakara da suka yi wasu yi koyi da abin da ya kamata ba sun wahalar da zakara tsakanin wahalarwa ne yawa duk dabban da aka yanka ta ta kai wannan makura ta tashi an tsage wuka kenan an tu ta tashi aka abin da aka ce in an sake ne da wuka aka jirga ta hayan suka ce ba za a ci ba malamai suka ce ba za a ci daga wuka a mayar ma yana iya hana cin abunan abunan dabba wanda ake kokarin yanka sai ka ga wani sa ya ana ta kokuwa da wani rago ko kuma wani abu nan ya tafi ya yi gudu ga wuka a nutso min wuka ga rage rago da abu nan rashin sanin da ya kamata ko irin wani abubuwa bai kamata ba don haka wannan zakara ya san an samu matsala bai kamata a ci ba yawa wallahu ta'ala ala
don mai shirana sai an karanta da hawa ba ma mu fi da jiki da ɗaya ba to ba na yankan da ake yi a bashi da yara shi ma ya shiga ciki
kawai ka tambayi yankan ran kaza ya shiga ciki yankan kaza ya shiga ciki abu kaza ma da aka yanka ran kaza shi ma ya shiga ciki duk wannan ba namu bane abun da muka ga muka ga aya ta faɗa shi ne wa ma udilla li ghairi la ko wa ma udilla li ghairi la bi duk wani abun da aka yanka shi da niyyar wani Allah ba Allah ba ya rage wa mai yankan niyyar wani Allah ya ya yanka a wannan rana ya haramta a ci. duk wani yanka a duniya kowaye ya yanka shi in dai bi gairi lahi ba za a ci wannan yankan ba kaka ba sai kai tambaya kuma ka nuna tambaya ɗaya bayan ɗaya haka kuma na ranka za haka kuma na- wani ya rike naka sai ka tambaya sai ka tambayi mai yankan ko kuma ka bincika yaya mutane suke wani abu da zaran ka gano "Oh, ba za ki ba ba sai ka sake yi tambaya haka kuma na ranka wani duka kawai wahalar da kai ne da kuma mutane wai sai an halatta musu abin da ya haramta kawai abun tsaye ne kawai kai tsaye ne an ta faɗi shari'ar musulunci saboda ka shari'ar musulunci aka fassara ayan alqur'ani wa ma ma innan diga ce ta take tufidul umum ta shiga da duk wani abu ma illa li ghairi dhalika duk wani abu da aka yanka ba don Allah ba a wani rana ne a a menene don abunan kaza ne aihuwar wane ne a a cikin wane ne a auren wane wasu abubuwa da waɗanda suke an yi a babin ibada ne gaire ka za ka ba mun bi ɗaya bayan ɗaya ba kai ne za ka bi ɗaya bayan ɗaya kai da kake in masu gaskiya ka yi aiki da aya ni yanzu na san zan je in duba in na ga nama in bincika ko in na ga an yi yanka don wata rana sai in bincika kai ma ka bincika za ka ci ba za ka ci ba ya rage naka zan ci ba zan ci ba ya rage nawa amma dai ga abin da aya ta gaya mana kuma an fassara in ka ci hujja yana nan a kanka in baka ci ba ya zama hujja gare ka Allah ya kiyaye saboda haka wannan bi da kai da kai bayan ɗaya din ya rage wa kowa ya zure mu mun yi abin da zamu wallahi wa'ala
sai wannan matsalar da ke shawarar idan kare ya kama dabba ya karfi doya har ya kashe sannan kuma akwai hadisi da zana son sama yake cewa idan kare lallaga a kwano to wanke kwankwan to shi malam ya mace kare da kuma ne kamo dabba a cikin farauta
kare da ya kamo dabba a gurin farauta ai ayan alkurani ne suke koya wa mutane cewa karen da aka horar da shi don ya je ya yi farauta ya kamo wata dabba a gurin farauta duk inda ya kamo a jikinta in ya zo da ita da rai to za a yi bismillah a yanka ta in kuma kamowansa da zoce ta ya sa ta mutu amma da ya kamo bai ci komai da gaske ba sai zo da ita gurin mai shi to wannan ita ma za a ci matukar an yi bismillah lokacin da aka aika wannan karen kuma karen an koyar da shi farauta shi yasa malamai suka ce in karnuka da yawa ne suka taru na wasu mutane da karen wancan da karen wancan kai baka san wani kare ne wanda yake tare da karenka ba ka aika naka da bismillah sai suka taru suka kawo farautar guda sai naka ya dauko ya kawo maka a nan aka ce ba za ka ci ba saboda baka sani ba wancan karen an koyar da shi ko ba a koyar da shi ba an yi bismillah da za a aika shi ko ba za- ko ba a yi bismillah ba ko da kanka kawai ya kai kanka wajen wannan farauta ne saboda haka ba za ka ci ba amma in dai karenka ne da ka horar da shi ka koyar da shi kuma ka yi bismillah ka aika shi kuma da ya kama bai ci komai ba sai ya ɗauko ya kawo maka amma aka ce inda ya kama sai da ya ci tukunna sannan ya kawo maka aka ce to yayi farauta wa kansa ne duk karen da ya yi wa kansa farauta wannan ba a cin abin da ya kashe ya kawo sai in an yanka wannan kuma ya ce karkashin wa ma aka lantabu kenan da aya da aka fassara jiya ce wa ma aka lantabu in kare haka kawai ya ga tunkiya a hanya a je abuna a gari ko a gida kamar da karnuka suke yi haka kawai ya ga kare abuna ya ga tunkiya sai zo ya yi kanta ya yi mata isa ko ya ce wuyanta ko wani abu in an zo an same ta ta mutu ita wannan ba za a ci in an same ta da rai ko da wuyan ta ya yanka aka same ta da rai za a yi bismillah a yanka ta jini ya zuba daga jikinta a ce wannan ya hada amma idan na farauta ne wanda aka aika shi wanda shi tsarin shi kuma daban na farauta an koyar da shi sharadi na farko an aika shi da bismillah sharadi na biyu ya kamo bai ci ba ma'ana ba wa kansa ya kamo wa ba wa mannan wanda ya aika shi ya kamo wa ya kawo ta amace wannan ya halatta za a ci maganan wancan kuma kare ne na daga a cikin kwanon wani shi kuma kusa daban babin shi daban ana magana abunan kare abunan wanda ya ya ci abinci ko ya sha ruwa a cikin abun da ake amfani da shi na ƙwarya nan kuma ana maganan farauta ya je kamo wata dabba wannan wasu hukunci ne kawai shakka na ma bai na kuma ba su da alaƙa da juna hannu riga yau wallahu ta'ala ala
aure aiki marasa lafiya wanda ya ce shi ma'aikin da ne ke mu'amala da kuɗi ba kuma ma'aikin yana sani ke rufa a sa shi da ko Allah ya sa ta da ke wanda ya ce ba shi ake yin ta wata ya shi da ko Allah ba shi ke kuriya sannan kuma ya ce yayin da ne ba da tsawon shekara guda har yau ba a same shi ba yana da yana Allah ya sa same shi kan kuma ya kuka Allah ya gafarta wa wanda ya ce sai ya ci da ko sun ba su samu haihuwa suna cikin ma'aikata har da Allah يوم يتعلى تأشياء وعلى بعض يوم يتباش يجري على عداء بياشي يوم يتعلى
duka wani na yan uwa musulmai da suka tura su bukatun yan uwa musulmai su suna doyi suna fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu gaba daya wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke neman kuɗi Allah ya ba su kuɗi mai albarka wanda suke neman baban su ya daina mu'amala da riba a su ci gaba da yi masa nasiha sannan muna fatan Allah ta yi bari wanda ɗan uwansu ya ɓace har yanzu ba a gan shi ba Allah ta baraka wa ta'ala ya sa a gare shi Allah ya dawo da shi Allah ya sa yana cikin mutuwa inda kwanan baya ma an kaje an ambaci irin wannan wadda wani da aka ce yana gayyatar mutane wajen auren su kuma ya ture su ba gan shi mana fatan dukan su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su dawo Allah ya dawo da su Allah ta kuma suna cikin wani hali na gari sun sauƙin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya gagaye su ko ya tafiyar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su sauƙin su dawo Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa su da iyalan cikin abin nan nutsuwa da kwanciyar hankali dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ta baraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi abin da ya gagare mu Allah ya isa mana a kansa abin da yake alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi abin da yake sharri Allah ya raba mu da shi cikin karshen zamani Allah ya kare mu daga su Allah ya ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ya ba mu nutsuwa Allah ya ba mu ikon bautawa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu rike addini mu rike alqur'ani sau da kafa Allah ba mu ikon bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa dare da rana. Allah ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu nufin addinin musulunci da sharri Allah ya mayar musu sharri su kansu. Masu nufin mu da sharri ko kuma makirci Allah ya mayar musu makirci su kansu. Allah ya san mana daga sharrin mahasara da makiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kariya daga sharrin su. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم اسقنا شر أعدائنا من أنفسهم وذنهم غير لا حي لا قيوم مما علمنا منه وما لم نعلم انك سميع قريب مجيب الدعوات abinda Allah yake raba a wannan tsini ne albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa iyayen mu suna daga cikin waɗanda suka samu babban rabo mu da su Allah ya haɗa mu da su a cikin aljanna firdaus Allah ya yafe musu ya haskaka musu kaburburan su Allah ya nawwara musu kaburburan su ya fasaha musu a cikin kaburburan su Allah ya sa suna daga cikin wanda Allah ya yanta wilayen su daga wuta zuwa aljanna in mutuwar mu ta zo Allah ya daura mu cikin imani ya hada mu da zuriyar mu da iyalan mu cikin aljanna firdaus zuriyar mu Allah ya kare su daga cikin jinu na karshen zamani da kuma fawahish na shekan ma zahara min hawa ma baka shaye shaye da tsallake iyaka da ƙetare iyaka Allah ya kare mu ya kare su daga shi Allah ya azurta su da haddan alqur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da mu da su da alqur'ani da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنه wafin akira ki hasana ta wafin adaba na duk wani wanda yake ba daidai ba daga cikin matasan musulmai Allah ya shirya da shi Allah ya tabbatar da diga digan mu bisa addinin musulunci wanda zai ya zaman ya kangare ko don rashin jin wa'azi ko kuma don rashin sharrin shekan Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da shi ya dawo zuwa ga gaskiya wanda yake shaye shaye Allah ya sa ya daina wanda baya yi Allah ya kare shi Allah ya kare duniyarmu ya kare a shababul islam Allah ya azurta su da haddan alqur'ani da kuma riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam mata ƴan mata na musulunci Allah ya azurta su da hijabi da kunya da kamewa Allah ya kare su daga cikin jinin ƙarshen zamani Allah ya kare su daga sharrin shaitan Allah ya saka su zama to masu bin biyewa shaitan wajen aikata alfasha duk mai nufin ƴan mata ƴaƴan musulmai da sharri ko nufin alfasha ko nufin cin mutuncinsu ko zubar da mutuncinsu Allah ta baraka wa ta'ala ya musu katanga tsakanin su da Allah ya kare su tsakanin su da su duriya mu ƴaƴa mata da ƴaƴa mata musulmai ko a ina su Allah ya azurta su da hijabi Allah ya azurta su da kunya ya ba su kariya daga sharrin shaitan ya ba su kariya daga sharrin masharranta ya ba su kariya daga sharrin shaitanu mutane da aljanu ya kare su daga fitintinu na ƙarshen zamani اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا shugabannin mu da suke jagoranta Allah ba su ikon yin adalci Allah ya sa su yi amfani da dukiyar talakawa wajen amfanan talakawa ne Allah ya sa ka su yi rubuta ciki akan dukiyar talakawa duk abin da zai zama alkhairi a rayuwar talakawa Allah ya sa su yi amfani da shi Allah ya ba su basira wajen yin aiki na gari wanda talakawa za su amfanu da shi Allah ta baraka wa ta'ala ce muke mu baki ɗaya wannan haɗuwa ta mu Allah ta Allah ya yanta mu wannan haɗuwa ta mu Allah da rahamarka ya Allah Allah ta samu na daga cikin yantattu Allah ka yi mana rahama ka gafarta mana a cikin wannan haɗuwa samu ya Allah mai albarka. Yadda muka haɗu ya Allah muna karanta littafin ka Allah ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu. Allah ka taimake mu cikin abin da zai gagare mu. Abin da yake na bukatun mu in yana nesa Allah ka masa mana da shi kusa. In ya gagare mu Allah ka isan mana a kansa. Abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah ka sauƙaƙa mana shi. اللهم يسر لنا امورنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب